بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na casa'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fike sunna wal kitabil aziz za kuma mu tashi darasi na casa'in da bakwai inda mali yake muna cikin wato kitabun nikah ko kitabun nafaqat afwan za mu tashi a cikin muna cikin gaba ta hudu inda mala yake magana akan nafaqatul aqrabin al muhtajin to mun tsaya shafi na 398 idan aka duba za ga shaula ta farko muka tsaya inda mala yake an salman ibn amir abdabbi an karbo daga salman dan amir abdabbi shine yana ga gabar mu dan ya hakuri mu koma kan gaba ta hudin daidai inda malai yake nafaqatul aqrabin al muhtajin na hudu kenan wato yin tawainiya ko ciyar da makusanta waɗanda suke mabukata qala ta'ala Allah yake wa ati dal qurba haqqahu wal miskin ku bawa ɗan uwa na jini haƙƙin su da kuma miskinai ku ba su haƙƙin su ne talakawa wa ibn sabili da dan tabarki zalika lika mukhairin oke to wannan nan ya tsaya kenan wa qala ta'ala fa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wannan suratul isra sannan suratul rum Allah yake ku bawa yan uwa na jini haƙƙinsu da talakawa da kuma dan tafarki zalika khairu lil ladina yuriduna wajha Allah wannan ke fa alkhairi ga waɗanda suke suka nufaci Allah al'amuran wa ulaika humul muflihun lalle waɗannan su ne waɗanda suke masu rabauta an ɗariƙin al-muharibi kala an karɓo daga ɗariƙ al-muharibi ya ce kadimna al-madina ta mun je madina fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun ala al-minbar sai ga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana tsaye akan minbari ya khubu na da yana mutane hudu ba wa huwa yaqulu yana cewa yadil mu'dil ulya wato yadil mu'dil ulya hannun wanda yake miƙawa shi ne maɗaukaki wabda bi man ta'ul ka fara da wanda kake wato ɗaukar ɗawainiyarsa nauyinsa yake ƙarƙashinka sai annabi ya ce ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka na farko mahaifiyarka sannan mahaifinka sannan ƴar uwarka mace sannan kuma ɗan uwanka namiji a nan kaga an fara gabatar da matan ne saboda sun fi rauni yawwa sai ya ce sun ma'adinaka adinaka sannan masu bin a kusanci da kusanci daga wannan sai wannan sai wannan wa qala ta'ala Allah yace yas'alunaka ma za yunfiqun shine ma tambaya me za su ciyar ko me za su yi tawayya da shi Allah yace kul ma anfaqtum min khairin ga ya musu duk abin da za ku ciyar na alkhairi ko na dukiya domin ce alkhairu tana zuwa da ma'anar dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid aiwa innahu li hubbil mal dan adam kenan ka'ida shine abin da aka faɗa kowanne mutum yana son kuɗi sai dai kawai bambanci shine kowa da irin tarbiyyar da Allah ya masa wani za ga baya fifita san duniya akan lahira shine zargi kawai amma duk wanda aka ce ka kafi da son kuɗi to raina ma hankali a domin kowa yana son kuɗi yau bambanci kawai shine kowa da irin tarbiyyarsa akan kuɗin wani za ga yana da kawai yana da kau da kai a kai to wannan haka ake bukata wani kuma ba shi da wannan kawaicin ko kaɗa in suka zo idan ta zai rufe komai zai iya yi a kai to shi ne kaza ko in ta rasa khaira khaira lil wasiyati lil walidai alkhair bi ma'ana almal in ya bar dukiya kenan to sai Allah yake fa lil walidai ga iyaye namiji da mace wal aqrabina da yan uwa na jini wal yatama da marayu maraya shine man faqada abuhu wa lam yablughu al ko wanda ya rasa mahaifi alhali bai balaga ba shi ake kira maraya a cikin mutane a dabbobi kuma wanda ya rasa wato mahaifiya shine maraya a dabbobi ko tsuntsaye idan yanzu akuya ta mutu sai a ce to ta ban marayya ɗanɗanta amma dan bunsuru ya mutu ba ruwan kowa ko rago ba zato me ya shafi wani ba abin da ya shafi kowa an gane ku to amma a mutane idan uba ya mutu domin shi ne mai ɗawainiya to shi kenan an shiga marai to sai yake yake wani dama wani masafi da marayu da kuma miskinai su ma kuma marayu ana magana an basu balaga ba da zarar sun balaga shi kenan shi ma namiji yana balaga to ai ya shiga wani ya shiga wani yanayi kuma shi kenan ya koma mai zaman kansa shi za a gaba gabata a da in yaro ya girma a gida sai a ce to ya daina shiga gida shekara sha shida sha takwas sai ga amar har yanzu akwai waɗansu za ga amma wayansu alaran momi sun fi yin irin wannan za a ga an dai ɗan gidan da ya kai amma ka daina shiga gida za kuma ba saboda a lokacin ka zama independent to sai ce wabna sabili wal masakin da talakawa wabna sabili wabna sabili wannan kuma wal masakini wabna sabili wancan ne mai nasba saboda haka wa ma tafa'alu min khairi duk abin da kuka aiwatar na alkhairi fa inna Allah bi alim Allah yana sanar da shi duk yadda kai ayyukan ka na alkhairi duk yadda kake kuya wata ran sai Allah ya bayyana shi haka aikin alkhairi yake ai isri buwa biya bil wujuh aka ce ku sarrafa su a wannan fuskokin ta hanyar marayu iyaye yan uwa na jini duka wayannan fuskokin shine alwudu kama ja a fil hadis kamar da yazo a hadisi ummaka wa abaka wa uktaka wa akaka shine alwudu din mahaifiyarka da mahaifinka da yar uwarka da dan uwanka sannan masu bin da masu bin su wajen kusanci sun ma adinaka adinaka yace kai salam maimun bin mihran maimun ibn mihran ya karanta hadhihi al-aya wannan ayar sun makara ta ne ce hadi mawabi'un nafaka wannan su ne guraren tsawainiya ko ciyarwa ma da kara fiha dablan Allah barwacin sarki bi ambaci cewa ka dau dukiyar ka bayar a kai a ciyo ganguna ba wala mizmaran ko tarewa kayan kiɗe kiɗe na ƙara kawai yanzu wani ya zo saboda ka gan shi a unguwa ko a layi yana yawo ka ce bari ka taimaka wa sai ka siyo maka kayan ganguna ya rika didi baya cikin na faɗa wallahi baya ciki gwara ka bashi dubu goma ya da kayan miya ƙwarai kuwa dubu goma don za a ga akwai masu wannan wai saurayi ne wai ke zaman banza a loko sai a siyo kayan dj a bai to ba yi wai sana'a saboda haka baya ciki kun ji abin da yake gashi nan karara yace baya ciki wala tasawiral khashabi ko ka je ka siyo mau tedi gumaka gaba ɗaya gaba shi su zai rika siyarwa a ce shi ne abin da wato wato sana'a ka bai shi wala kiswatal hidan ko kuma kiswatal hidan shine kamar da kuka faɗa zatin da ya wuce ya zanto labulayen dan ba ba sai da labule yake magana ba a'a wanda aka ware su dama asali dan wannan aikin iya dai da labulan bango ba na kare ko ba ba kun fahimta da kyau ko yau yanzu wanda ya zo zai ce da labule idan mutum ya zo ya sai ka tambaye shi a ina zaka sa ba wanda ya dora ma domin iya tunanin ka kawai labule zai siya ya sa a kofa in ya zo ya siya da yawa ya je sa a bango kai ba ka da laifi sai dai inda ya zo ya gaya ma ya ce a wannan daga gani gaba ɗaya bango zan liƙe ne ya ce a malam shari'a ta hana ba kaza kaza duk da ba kowane ɗan kasuwa ne zai iya faɗan wannan ba ba kowa ba ne amma wallahi saudiyan da kuke cewa kun bi ta addini ka je ka gani a haka buredi wani bawan Allah wani bawan Allah ya ji siya wataƙila ma yana nan a yana ji ko baya nan yana biyo mu muna karatu dago da ya zauna a saudiyan dan tsawon lokaci dakta muke magana da shi yace mun wallahi buredi ya je siya zai siya kawai mai buredin ya taso sai ya ɗauko wani sai ya taso ya ce ma wannan ya kwana ya ba shi kudin bai ce wallahi ba za ka dau wannan ba ya kwana na yau za ka dauka na yau eh wayannan mutanen kake ganin za ka iya karya su da baki ai za na gaya wannan ce kaga din da kaga Allah madaukakin sarki ya kyale Annabi alaihi salatu wasalam a Makka da Madina to nan ya fito domin ya san sun fi kowa da ganta yawwa duk abin da zaka ce zai kai ta faɗa amma wallahi inda an- Allah ya bar annabinsa ko sun fi kowa nagarta wannan shine ka'ida
kuma na ƙara ba ki wani misali na ce kai yanzu misali idan da a hankalta ma na ce masa tattauna muke yi na ce ko ban yi karatu ba ban karanta komai ba na ka ce mun ga addinin wayannan addinin da suke daga maka suka aro da madina kai kuma daga wannan kuma daga iran wallahi ba zan tauna iran ba na maka da madina zan dauka domin zan tambaya irin ta gwamnan ah, shugaban kasar ghana ne ko togo da aka yi wannan mukabalan shi za a sai a ce to wai addinin nan daga ina yake aka ce daga maka yake to a ji a ɗebo mutanen malaman makan zo su raba rigima don an ne ne yake shi bai san komai ba ana rigima tsakanin firka biyu suka zo aka zauna yake kowa ya faɗi nasa aka tambayi malamai sun zo daga maka yaya waye ne da aka cewa da ne yake to kan ƙara jin kuku kawai abin da yake kenan shi ba musulmi bane yake to ku kan in kuma ji wallahi kuma shi kenan ta haka ya magani saboda ana tsari gingimin addini ina ji tsakanin a nan afirka ne ko gane ko abin da ya kama da wannan ko wajejen su togo ana tarjimar addini wayannan sun ce kaza wayannan sai ce wai annabin ku daga ina yake aka ce daga maka yake to a sai ba da jirgi yace a ji a ɗebo wa malamai a maka aka zo da su aka sa aka yi conference aka sa live kowa ya faɗi da dalilansa sai yace sai ya tambaye su yace to su waye suka yi daidai eh aka ce ai wayannan ne suka yi daidai kaza kaza kaza yace to ku kar in kuma ji in ba haka wani tsawo mataki ne karfi shikenan kuma to ka ko a hankalce in ba kai karatu ne yawa ba ai ka ga Allah ba zai kyale annabinsa kawai a gurin da za a zo a lalata mar addini ba ba zai yi wallahi duk kariyar da Allah yake zai bawa addini tana ina tana ina yawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura ko kuma kiyaye to shine yake cewa to kaga na wani fefa wanda ake yin kabangu a shi wannan aika kamar fenti ne gaskiya kamar fenti ne wannan sai dai zo dai wacce ba sanin yaya kuɗin ce yake ba da waye amma dai fenti ne ita ai ba labule bane da tunda kafa a zo wani zai ba injiniya ai kaga irin wannan fenti shi ma da ake wanda za ga ya sunan sa ma suke cewa miskiridi din nan wanda ake shi kansa ai kaga ana kashe kuɗi sai dai za su ga ma advantage din sa idan aka zo kawai shi goge shi ake in dai ba matsala aka samu ba in ka goge kamar mai okay amma a matsayin fenti eh sai a dora a kai Oke design ne kamar yadda ake sa tiles ne a bango ai. Yawwa to a tafi haka. Eh kamar tiles ne a bango. Shi ba taga ko window ake ko kofa ake rufewa da shi ba. A gaskiya a iya fahimta ta bai shiga ba. Gaskiya bai shiga ba. Ya kamata ka sawa amarya karkace ta hana. Ka sa mata. Kwarai kuwa, duk da biya ɗaya ce. Ado ne kai don ka tsawata ɗakin ka. amma shi ko wannan kawai ka ma yi tawar bai ba din ka dau labule gaba ɗaya ka rufe wannan ai tabdili ne innal mubassirina kanu ikhwana shayatin ke to shi ne amma gurin da yake da bukatar labule in ka sa ba kai laifi ba shi wannan kullu yana magana ai akan wato kitwatul hidan bangon ne gaba ɗaya kawai za a rufe shi ne ai dama maganar da ake cewa abin rufe bangon gaba ɗaya da shi ake ba wai mutum ya sa inda yake da bukata ba misali sai kai a cikin ɗakin ka a falo sai kai library dan guri kaɗan dan na ga wani a cikin malaman mu haka yi da ya sai saki labule haka a library iya gurin bukata ce ta sa saboda wataƙila wani ka san wasu da mutum ya zo ya ga abu shaukin ka ya ga wani littafin zai ɗauka to sai sa labule kawai ya rufe ba sai ka gani wasu tukunna za ka ce a baka ko ka za ku zo daga karantawa ka gudu da shi yawa to wannan shine to dorin mu inda muka tsaya shine an Salman ibn Amir az-Zabbi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa ba da sadaka ga talaka sadaka ne wa ala dil qarabati ithnatan amma ka ba wa dan uwa na jini kuma lada biyu za a ba ka dan uwanka na jini ka dauka ka bashi kana da ribi biyu sai annabi ya ce sadaqatun wasila kana da ladan sadaka da ladan zumunci wane mutum وعن ميمونة ميمونة بنت الحارث أنها عاتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث تأنت وتبيوى أزامن النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتجاه النبي فقال يا النبي لو عليتها أقوالي سوى النبي يا سن إن قوة ما هي سنة بكاتا يا النبي إنا ما kawunan ki kika ba kannan mahaifiyar ki da yayyan mahaifiyar ki dama su kika ba me yasa kana azama li ajri shi zai fi girma malalai domin suna da wannan bukata wa ana anas bin malik qala kana abu talha aksara ansari bil madinati malan anas bin malik yace abu talha ya kasance aksara shine mijin mahaifiyarsa ko ya kasance ya fi duk mutanen Madina yawan dukiya me yasa mun sha faɗa a baya saboda Allah ya yi wa gonarsa albarka sau biyu take yi sau biyu dabinan sa yake mutuwa sau biyu sannan kuma ruwan ciki ruwan daɗi ne kamar yadda za mu ji anan ruwan rijiya ruwa ne mai kyau wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha a cikin gonakin da yake da su wato gonar ba dai wace wanda ya fi kauna ita ce wata gona bayraha biruha ko bai ruha kamar da ya karanta riyadu salihin zaga ya kai lugata ne ko biruha ko bai ruha to sai yace um wa kanat mustaqbilat al masjid a gaban masallaci take in irin wannan in ka je masallacin annabi alaihi salatu wasalam a yanzu yanzu ta riga ta shige masallaci in ka je ka tambaya ka ce ina ne a ina masallacin a ina gonar anas dan malik in ka samu balarabe wanda ko wanda suke kuddamul haram din nan ka samu mai karatu mataji ko zaka sha hira na gona abu dala abuwan gona abu dala an kace nuna ba to zaka gani ka samu mataji mai karatu har so suke ka tambayu zai kai ma bayani ya ce kaza yawanci a makabartar baki a ne za ga sun tsaya kawai amma a cikin haraji ma idan kana lura za ga akwai waɗansu masu tashi in ka ga wani mataki mai dan kiraji haka wasu za ga alarammomi ne cikakku kuma masu karatu wallahi ka ɗauko tambaya ka ɗebo ya rika ba bayani za ka ja mamaki to har so suke ka yi tambayar ilimi wani abu ya bujiro ko ka tambayi wani guri na tarihi za a ce ma asali da guri kaza zuwa kaza shine yayi kaza sannan da ya koma yayi kaza sosai yawanci a Madina sai ka nemi su amma a maka za a gan su sosai har ofis ne da su zo dai a Madina ma ba za a rasa ba amma a maka za a ga ofis ne da su suna in suka ka kana gane larabci ba za a baka littafi wanda za ka je ka karanta to saboda haka wannan shine to kama Abu Talha qala Anas ko nan ne ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkuluha wa yashrabu mimma fiha tayyib annabi ya kasance yana shiga wannan gonar ya shiga ya sha ruwanta saboda ruwan da yake ciki da dada ne mai dadi ala anas anas yace falamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ka taɓa samun nagarta ba ba za ku taɓa samun ba sai kun ciyar da abin da kuka fi ƙauna kun sa abin mamaki duk malaman tafsiri da suka kawo sababin nuzul na ayan nan ba wanda bai ce Anas ne ya kawo wannan ayan ma Allah ko malam ni ba makin da nake kenan dukkan malaman tafsiri kafin su kowa in yazo zai ga ma sababin nuzul din ayar Anas ya kawo amma wai ta ce ba Anas sai abun ta kai kin ayi abun mamaki dan Allah kuma wai kai kai da yake idan hankalinka ya tafi kai yadda da wannan afala ta'qilun fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha ana da irin mutane ne haka ko da yake ai mataji ne ai ya sha hudu zuwa 25 haka aka ce sun fi kowa irin wannan siyar su ne za ga suna sai wanda Allah ya tsare eh su ne masu cika baki su je ai ta burbar suna hawa keken bera to to kaga abin da yake kenan to sai yace um, Anas dan Malik ya rawaito cewa Annabi alaihi salatu wassalam yayin da wannan ayat ta sauka lan ta albi ta tunfikun ma ke hubun kama Abu Talha ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha ya miƙi ya tafi gurin Annabi alaihi salatu wassalam fa kana yake inna Allah yaqulu fi kitabi Allah yana faɗa a cikin littafinsa cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun albiru ba kun ga albiru ai jawami da kalim ce ku kalma ce mai faɗi in kana so ka gane kuma bakara walakin albirra man amana billahi laysa albirra an tuwallu wujuhakum kibalan in ka dau albiru kawai husnul khuluq aka baka kai lacca kai sai ka wuce awa biyu kana yi domin wannan ayat gaba ɗaya sai ka ɗau gaɓoɓinta domin ita ce biyu ɗin sannan kai ta ɗebowa a hadisai walakin nan biyu man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was sa'ilin wa fi riqabi wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث ula'ika alladhina sadaqu haba wannan ya fi awa biyu kowace gaba idan ka dauka kowace awa biyun za ta kowace to shi ne ba albiru shi sa take da fadi to ba za ka taba samun wannan nagartar ba sai kun ciyar da abin da kuka fi kauna wa inna habba amwali ilayya bayraha mafi soyuwar dukiya a gurina a cikin dukiyoyina ita ce bayraha wa inna ma sadaqatun wa innaha sadaqatun lillahi arju biyaraha wani mutum na ba da ita sadaka ga Allah arju biyaraha ina son na samu nagartar da Allah ya faɗa biyu din da ake nema to ina fatan in samu wa zukraha inda Allah sannan ajiye mun a gurin Allah ajiya wa da'aha ya rasulullah kaga wanda ke da gaibi kenan al-imanu bil ghaib bawa Allah ya kamata a duniya ma kana yarda da gaibu ballanta a lahira me nake nufi da a duniya duk wanda ya tura ba kuɗi ta kawo ne yanzu ai gaibu ne Allah zai yi nuna birgaibi kwarai kuwa domin kuɗin nan ba kana tabbas zai zo ko ba zai zo ba kawai yanzu mutum ya zo ya ciniki gurin ka yi ma to zai ce to Allah zai yi nuna birgaibi za a yi domin ya tura ya zuwa fa imanin ka da yadda ka ji ne zai sa ka yadda cewa mutum ya tura ma kuɗi a iska ka ce ya tafi to a duniya ba ana walla da a lahira na'am shi ne ai dama ya ɗaya zai kaya ya tafi da su kuma ya tura ma a iska alazi na yi minuna jirgin kenan to sai ya ce fa za a ya rasulullahi haitu shi ita ya ma'aikin Allah ya sanya shi inda kake so inda ka ga dama قال شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل sai annabi ya ce abin mamaki zalika malu rabi wannan dukiya ce mai riba zalika malu rabi wannan dukiya ce mai riba an sami tu ma qulta fiha annabi ya ce na ji ne ka faɗa akan dukiyar wa inni ara an taj'alaha fil aqrabi amma na baka shawara ka je ka ba ƴan uwanka da jini فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أبو طلحة يزوي ربع يقوان سنجيني بآئن وأتو إنو ننسى إن قوان ما هيكونسى دي يربابو haka ake so na biyar nafaqatul khadim siyar da mai aiki mai ma aiki bawa mai hidima mai aiki kawai duk shi ne ana bi hurairah radiyallahu anhu qal amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqa abu hurairah yace annabi ya yi umarni da abada sadaka fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya ba aikin Allah a indi dinaru ina da dinari fa qala sai annabi yace tasaddaq bihi ala nafsi dauki ka bawa kanka shine kaida da ba eh ka fara idan baka samu chemical energy ba sai za ka nemo wani gida akwai matsala ai to saboda haka fara da kanka shi za idan mai gida ya kwanta rashin lafiya a gida ko to duk gidan sun kwanta wannan haka yi duka kowa ya kwanta amma wani ya kwanta to da sauki amma wallahi in mai gidan ya kwanta kowa ya kwanta shi za a ga idan kamar da muka faɗa a baraki a baya in mai gida ya mutu to gida ya tafi duk yadda gidan suke da rufin asiri kuwa domin za su ta gani ana shigo musu ta ko'ina inda bai kamata a shigo ba yanzu za a shigo kaga idan fa mai gidanku yana nan da ransa ko mahaifinka na nan da ransa za ka gane bango ne bangon ma bullet proof wanda wato harsashi baya hudar shi haka wani mawaki ya faɗa idan ma ra'asu ahlul baiti walla bada lahum minan nasi jafa'u in dai bango ya faɗi ku wanda bai yi muku magana ba yanzu zai zo yi wani idan ya rera ku zai iya zuwa ya kilebin wani abu ma yake bayan dan da gurin na nan bai taba magana ba amma yanzu zai zo ya kilebin ko ya ce kaza ko kaza to shi sa abin da ake ta da shawara mahaifanka yi kokari ka lallaba su kai ta kokari Allah ya ara musu rayuwa ka girma a ce ka manyanta suna nan ai babban abin daɗi wanda za a ce ka ga ya manyanta shi ma yana da jikoki yanzu a ce ai yanzu baban sai mutu mai sauki kenan sai da girma ba wanda yake da ƙananan shekaru ba ya fi abin tausayi amma wanda ya riga ya taso da 'ya'yansa shi ma ya manyanta shi ma zai iya rika kowa da sauki wallahi da sauki ba wai ina cewa ba komai ba a'a da sauki to saboda haka shi yasa ko da yaje wato kulawa da su ka zo ka kalle shi ba shi da komai wata kila in ka zo naira ashirin zaka ba shi ɗari alkhairi ne mai yawa a gurinka ba za ka gane haka waziran da baya nan to shine abin da malai ya ci gaba da gaya mana anan cewa to idan wannan matsala ta taso to ka fara ba wa kanka abinci kala indi akar yace to ina da wani kala yace tasaddaq bihi ala waladika to ba ƴaƴanka ba da ba ƴaƴa mata da maza domin alwaladu unisex ne a larabci in dai ka gani shi kadai to mata da maza yake ne yusikumullahu fi auladikum maza da mata ke qala in ji akar yace ya rasulullah akwai wani ba ruwa kenan qala tasaddaq bi ala zawjati yace to ka ba wa matarka au qala zawji ko kuma matarka har yau domin a larabcin zamani yanzu za a ce wa namiji zauji a ce wa mace ma zauji duk ɗaya ne in kai na so ka bambance ka ce zauja da kuma zauji amma duk ana gaya musu kamar yadda in ba karambani ne ba um, mala ali sufawu ana ware namiji ne da mace to shi ne zaune s-p-o-u-s-e ko to shi ma haka yake shi ne zaune to shi ne yake cewa um, kala in ji haka yace ina da wani kala yake ka saddabi ala khadimika to ka bawa mai aikin ka kala inji aka yace ina da wani sai kala zai yace anta ausar ka fi kowa sanin me ya kamata kai ne daga wayannan matakan abin da ya dace kai da shi ka fi kowa sani ka sa shi inda ya kamata dan Allah ka duba tsari na musulunci daki daki yadda zaka sarrafa dukiyarka ana baka shawara cewa kai kaza sannan kaza shi ne zaka ba za a yi blaming ɗinka ba idan mutum ya fili wannan shine za a ga ba yadda za a yi mace ta kai ka ƙara gida akan abinci ba za ta duk yadda abu ya kai yayi tsamani ko ba za ta taɓa kai ka ƙara akan abinci ba domin ka san haƙƙin da ya kamata ka sauke akan abinci wani abi zar abu zar gifari kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum khawalukum yace yan uwanku kawunnanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su a karkashin ku wa man kana akhu tahta yadihi duk wanda dan uwansa yake karkashin sa yadihi bi ma'ana kulawarsa kenan da yake karkashin kulawarsa wali yudimu mimma ya'kul ya siyar da shi daga abin da yake ci ba ana nufin koyi kala ɗaya ba kobo da kobo a tunda zaka ci abinci shi ma yake wali yulbisu mimma yalbasu sannan ya kifatar da shi daga abin da zai yi kifafi ba ana nufin ya sa gezuna dole sai ba dan aikin da gezuna ba haka ake nufi ba dan wasu na kasa fahimtar ma'anar wala tukallifuhum ma yaglibuhum kar ku dora musu abin da zai rinjaye su dan kana da mai aiki ka zo ka bashi aikin da ko bawa tunda bawa ake magana ka bashi aikin da ba zai iya ba to sai annabi ya ce fa in kallaftu mu fa ainuhu in kuka tsora musu ko mai yawa to ku taimaka musu za ga wani wankin wankin gidan ne su 25 a gidan ya ce wai a ranar da yi wai wani ba ma ba ga wankin ya rika dauka yana yi a hankali ba a kadan kadan sai a ce rana ake so yayi za ku sha jika jika kuwa ba fa da makin ba wajen makin ba da jiwa da hannu to so da haka idan za a yi wannan annabi ya ce in ka ba shi wanki na dugilan to ka fito a yi da kai وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال idza ata ahadukum khadimuhu bi da'amihi idan ɗayan ku wato idan kadim idan mai aikin ɗayan ku yazo wa yazo muku da abincinsa to sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce fa in lam yajlisu ma'ahu falyunawilhu idan ya kawo ma abincin ba za ka zauna da shi ku ci tare ba to ka tambar ka ba shi wani abu domin wanda yana hada kwanja ba in ba ka baki zai tsaya a hanya ina ba ne siyan kaji ko uku Allah zanne ya kawo ragowar falina wilu ukulatan aw ukulatain ya washi dan yan kaɗe ko biyu aw luqmatan aw luqmatain ko luma ɗaya ko biyu idan nama ne ko abin dan akura ne ya bashi abin da zai yi guda ɗaya ko biyu fa innahu waliya harahu wa ilajahu domin shi yake shi yake jibincin lamuran ‘yancinsa rana ɗaya ya ce na ‘yanta ga ‘yantu. To tun da gina uban gidansa na ‘yanci, to ya kamata ya masa wancan abin. Wa ila da hudu duk wasu abubuwa na magunguna idan bai da lafiya shi zai kai shi asibiti. Idan ya samu matsala a guri kaza shi zai kula da shi, da shi ne duk yana kansa. To ashe ya kamata in baka so ya riƙe ma kwange to ka yi maganin kwangen. وان خيثما قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو بن العاص إذ جاءه قهرمان وان كلمة كلمة فارسان تيجي an gane wakili kenan sarkin gida mai kula da kai babban mutum ne a gida to wanda yake kulan ma da gida babban shi yake cewa kahraman now pa yawa personal assistant shi shi ne to kahraman fadar kuwa to sai ce kawai sai wannan PA din na wato irja'u qahramanul lahu sai wannan PA din na da mataimakin sa na farko ya zo mar fa da kala ya shigo fa kale yace a daitan raqiqa ko tahu wane mutum sai Abdullahi dan Amru dan Az yake da shi ka ba wa bayin nan abincin su dan Allah ku ji manya bayin nan ka ba su abincin su kala la yace a kala sai yace fantalik fa'atihi ko ma ka ba su kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi dan amru dan as yace annabi ya ce kafa bil mar'i isman ya iji mutum girman zunubi kuwa an yi hadisi amman ya mulku kotahu ya tsare wanda yake mallakar abincin su ya hana su ya tsare ku kalli kalmar amman ya mulku kam umumi ne duk wanda ko akuya ce a karkashin ka zamu ji nan gaba ta shiga domin kai zaka bata ballantana mutum duk wanda kai kake kula da cinsa da jansa to haramun ne ka tsare abincin nasa ka hana shi eh ya ishi mutum girman zunubi ne wannan gaba ta ƙarshe shine nafaqatul hayawan na gida ciyar da dabbobi ba wai mutum ba ba hatta dabba faman malaka min hadhihi alhayawanati shay'an duk wanda ya mallaki wani abu daga dabbobi fa alayhi an yud'imaha to wajibi ne alaihi alaihi ba fa yan baji ba fa alaihi wajibi ne an yi tsaimaha ya ciyar da dabbar wa yasiha kuma ya shayar da ita wala yudhidaha fil amali kada ya wanda yake wajen aiki yana da raƙumi ya ta wahal da shi fa man fa'ala zalika falahu aljanna duk wanda ya haka to kun ji ina masu kiwo idan za ka ko broiler ka sa duk ana samun kuɗi ka sa da niyyar lada Allah in ba haka ba to kana nan kudin kawai za ka zo in ka samu riba a asara oho eh idan mutum ya sa da wannan niyyar zai samu lada Allah saboda ciyarwar wani aiki ne daban amma za ga kawai yanzu lissafin kuɗin ake sati hudu za ta yi kawai a fitar kuɗin zai yake lissafi kawai to sai ya ce duk wanda ya haka zai samu aljanna wa man lam yaf'al da kalan nara to idan mutum bai haka ba ko zai shiga wuta in bai ciyar ba kenan zai shiga wuta sanadiyar haka ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace bainama rajulun yamshi bi dariqin wata rana wani mutum yana tafiya akan hanya istadda alaihi al'adashi sai kishirwa ta tsananta a gare shi al'adashi kishirwa ko jarbi iran kawai yana tafiya sai ga bi'ir shine wato rijiya fana zala fiha ya sauka a cikin rijiyar kun san yadda suke yi su rijiyar magabata a su musamman laraba a da in aka yi sai mata wata takala har yanzu wasu na yi to sai an mata wannan step din saboda da yawa ana yi ne wata kila ma dan ne dan matafiya a hanya in mutum ya zo ba shi yana jin kishirwa ba shi da abin da zai sai sarrafa sarrafa ya shiga yana da huffi da ba ya shiga ya tsiwo a hufin ya wanki sai ya diwa ya sha da shi za su yi amfani ya ɗiba hukunsa ya ɗiba ya kai sannan ya wuce ya to sai yace fa nazala fiha fa shariba ya sauka cikin rijiyar ya sha sun makara da sannan ya fito yana fitowa fa idza kalbun yalhas sai ga wani kare yana lallage masaluhu ka masal kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku to saboda haka sai gashi yana lallage a kullu tara yana cin dandagan ya kasa shine asara shine aka ji laraba suna ce kana baina tsara wa surayya the difference kiliya shine shaitana baina tsara wa surayya wato wai ai bambancin tsakanin dandagariyar kasa da wannan tauraruwar da ake kira surayya ai yayi fadi shine the difference kiliya shine asara kai dan aya kuma wa mata hata tsara ko yawa to sai yace min al'adati saboda kishirwa kare ya zo yana jin yana cin wannan kasar da ta gefe فقال الرجل sai wannan bawa Allah yace laqad balaga hadha kalba min al-adashi mithl alladhi kana balaga minni kaji hankali yace hakika wannan karan irin abin da ya koro ni kishirwa shi ya koro shi irin wahalar da naji nake jin kishirwa ita ta koro shi fa nazala al-biru sai koma ya diba ya jaji sai koma cikin wannan rijiyar fa mala khuffahu ma'an sai tiko hukunta da ruwa sun ma'amsaka hubi fihi ya riko shi da baki tunda yana kakkama gibi wajen fita ya kamo wannan hukun da bakinsa kun ga wancan yana nuna karan fara ashe da ya shiga sha yayi a cikin ya huta sannan ya fito wannan kuma da yake fito da ruwan zai sai ka riko da baki yana kama gibi bisihi da bakinsa a tara tsiya har sai da ya hawo sama shi za ake cewa ruqiya ruqiya hawa sama kenan ruqiya shine daidai kamar yadda ya faɗa cikin suratul isra'i ko saboda haka wato in aka ce za a yi ma ruqiya za a hau sama kenan ruqiya shine daidai a ruqiya shine tawaida kenan to saboda haka a tare kiya har sai da ya hau fasa kalkalba ya hau sama ya shayar da karan nan bara ku ji fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu wata ruwayar wa adkhalahu aljanna an gane ko saboda haka a ruwayar da ya zo yana magana akan wata karuwa ko shine kawo wannan gaɓoɓin guda uku sai Allah ya gode masa ku kalli kalmar fa shakara Allahu lahu Allah ya gode masa fa gafara lahu kuma ya gafarta masa sannan ya shigar da shi aljanna a ruwayar da ta zo da ta mace قالوا يا رسول الله تابنك يا مائكين الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا yanzu a dabbobi ma muka ba dabba muka ba ta ruwa za mu samu lada faƙala sai annabi yace fi kulli kabidi ratbatin ajru ba wai iya dabba ba ma duk wani abu mai hanta danya a jiki aka jika ta to za a samu lada duk wani abu kadan gari yana sakowa amma fa shi ma gidanka ne cika za shi a hanya ake magana ni ba ban yarda da wannan ka tara musamman mata kaga ba sa san karen gare kawo wata ran zaka zo ka tare ta duba yawwa amma a hanya za ga wasu ko a irin makarantu haka za ga na jikin bigiyar nan an ci abinci su zuba da niyyar wannan neman ladan za ka samu an ballantana wasu za ga a wani bawan Allah da na gani shi hanya ce ta tabaru ne ke sauka kawai zai sai gero ya zuba na kan hanya ne kawai ya zuba kullum da safe sai an zuba mu kuma ba nasa bane na hanya ne kawai har sun gane gurin za ga da kurciya da tsuntsaye su sauka to irin wannan ake nufi su ci an gane ko to shine yace a yau za a samu ladawa an nafiya an karbo daga nafiya ana abdullahi wannan abdullahi ne anan a ɗalibin za ka layo wa ai ba adabul mufrad muke karanta ba adabul mufrad ne ba da sharadi yace in kaji abdullahi kadai to da dan mas'ud ake amma nan gaji nan an nafiya maula ibnu umar ana abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atin fi hirratin an azabtar da wata mata saboda wata magi shine hirra abu huraira sajana ta da ta kulle ta a kurkuku a sijin ta kulle ta hatta ma ta ta mutu fa dakalat fi hannara dalilin ta sai ta shiga wuta lahiya ad'amata bata ciyar da ita ba wata katha bata shayar da ita ba izhabata ta lokacin da ta daure ta din wala hiya tarakata ta akulu min khashakil ardi sannan bata kyale da ta bi ciyayin kasa ba ai zalincin yayi yawa kaga ta hana ta abinci kuma ta hana ta tani ba domin ka kyale ta baki ita za ta nemi za ta farauta ko za ta nemi kwari ko reptile ta ci wani abdullahi bin ja'far wane mutum za ku iya tuna wannan abdullahi bin ja'far na taɓa faɗar sa ko ba adabul mufrad da na faɗa adabul mufrad sannan mun faɗa aure karan bara tuno muku shi tunda na ganna dan lokaci kankani shine wani bawan Allah da wata rana yana tafiya sai ya da zango to nake tuno muku rubuta ta fitilege kun ga yana cikin ayi ahlul baiti ko yawa sai ya da zango dan mutum ne jawad ne yawan kyauta dan ana cewa a zamanin sa ba wanda ya kai kyauta yawa saboda haka sai ya da zango a wata gona yana tsaya a gona tunda su mutan da in ka fito wata gona ba komai zaka iya tsayawa ka yi dan ya da zango ka sha ruwa ka cire dan furudi ba kaya ba ai a shari'a haka ne in dai ba ɗiba za ka kai laftu ka tafi da ji wannan farawo ne kai kai wannan amma dai ka tira a ciki ka sha annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin bukari dan ka ɗauki mangwaro ko goba ka ci wannan sadaka ne ko yawwa ma min abdin babu wani bawa da annabi yake zira'u zar'an aw yadrisu garsan fa ya'kulu minhu dayrun aw insanun haka annabi yake ba wanda zai shuka wata shuka ko ya dasa tsuntsaye ko mutane su ci annabi yake fati sai ya gama sadaka hadisin bukari da muslim to shi ne yace shi abdullahi ibn jafar da yaje zauna a nan gonar ya zauna kawai sai ga wani kare ya sheko da gudu yunwa ta koro shi kawai ya shiga cikin gonar to shi kuma bawa an kawo masa gurasa ma'aikaci ne na wani bataraki yana yin aiki a gonar a cikin wannan lambun an kawo masa gurasa zai ci wanda ita zai cike mikil energy sa ne ya dora aiki kawai sai ga kare ya zo yana zaro harshe yunwa kawai sai ya dau wannan gurasa sai ya bai Abdullahi bin Ja'far yana zaune yana kallon sa. Ya san kirarin da ake ba a garin su cewa mutumin da ya fi kowa kyauta. Yana ta kallon bawa Allah. Guda biyu ce, da kare ya cinye ya lamushe sai ɗau ɗayar ma ya ƙara ba. Ya shiru sai kare ya kaɗa jela ya cinye ya juya ya tafiyarsa. Kawai sai Abdullahi bin Ja'far sai ga ya koma yana ta aiki. sai yake ba Allah zo yace me matsayinka a gonan da yace shi bawa ne sai yace waye mai gonar yace wani batara ke ne sai da Allah ka kai ni gurin sa suka je gurin mai gona yace ni mutumin gari kaza ne na zo wucewa yanzu kaza kaza yace da Allah alfarma ɗaya nake nema ina so ka siyar min da wannan gonar yace yace tunda ba kai matsa siya kake so kai to zan tura kuɗin da nake so dama ka'ida kenan ai kaga duk wanda kake sa a wurin da to sai inda malejin sai ya tsaya amma an dauka yi zai siyar dole sai ai da biya mutai ma kai ma an kai kaga zai siyar din haka kake sai ka mace duka to su da ya ga wannan sai ya ce masa to dirhami ɗari ta cancanta amma zai ce ma dirhami dubu yace ya yadda zai siya yace amma da sharadi har ma'aikatan gonar yake zuwa siyar ba lai mai gona ya yadda ya ɗibi kuɗi ya bashi da ya bashi sai ya ɗauki gonar sai ya fara cewa bawan kai yanzu kaga da gona da kai dinnawa ne yace yi fito na yan taka sai ce sannan kuma gonar na bar maka saboda yana so ya auna ne saboda yana zaune ne yake to mutane suna daddewa na ku kowa kyauta ga wanda ya ji yau to sai da yayi wannan hankalin zai kwanta sai ne kama hanya ya tafiya sa Abdullahi bin Ja'far kenan ka ga wannan ai ya kai matakin sa ya kai inda ya kai to shine yake cewa Ja'far dai bin Abi Talib wanda aka yi wa au shahada a Mu'ta قال يجي أدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am eh zan karasa ai yace annabi alaihi salatu wasalam ya goya ni khalfahu a baya kun ga mun yi magana da ku an muka ce waɗanda saboda rashin lokaci ba za mu tsaya mu da zago ba su ai annabi ya taɓa goya a bayan abun hawa to kun ga ga ƙari a cikin wayannan mun lissafo su wani karatu sai ce za ta yi wata rana fa asarra ilayya hadisan sai yi min wani sirri ya sirranta min wata magana la wa hadithu bi ahadan minan nas abdullahi dan jabir yace ba zan ga ya kowa ba annabi yayi sirri da ni kaga ba iya huzaifa ne ake sirri da shi wake wa kana ahabbu mastatara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hajati mafi mafi soyuwar abin da annabi yake tattuwa da shi in zai biya bukata tunda kun ga ba sa ba sa biyan bukata a ciki saboda a lokacin ba sa bar dakuna a gida sai a tafi waje a biya bukata ina ta morawa suke ga ahlul baiti ma ya rawaito cewa ya raka annabi zai biya bukata da ake zagin anas cewa ƙarya yake an gane ko to saboda haka sai ce wato mafi suturtuwa abin da annabi yake kare kansa da shi shine hadafan shine tudu idan aka zo guri mai tudu sai kuya a bayan tudun yadda ba za a hango shi ba au ha'ija dakhli ko duhuwar dabino duhuwar ta dabino inda yake da duhu kaga ba za a gano mutum ba nan kale yake fa da kala ha'idan li rajulin min al ansar sai ya shiga gonar wani mutum daga cikin mutanen Madina shine ha'idan fa idza jamalun yana shiga gonar sai ga wani dakumi falamma ra'a annabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hanna ai kuwa wannan raƙumin na ganin annabi alaihi salatu wasallam sai ya kuka ya rika kuka yana haniya wa zarafat ainahu idanunsa na zubar da hawaye fa tahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya je gurin wannan raƙumin yana zuwa fa mata hazi farahu sai ya shafi bayansa wajen tozansa sai ya shafa fata ka tafira kuma ya juru duk sabai suna kallo wanda suke cikin gonar suna gani fa kana sai yace man rabbu hadal jamal waye ubangidan wannan raƙumin liman hadal jamal wannan raƙumin na waye fa ja'a fatan min al ansar sai ga wani saurayi daga cikin mutanen madina fa qala li ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah na wani fa qala sai yace afala tattaqillaha fi hadhihi al bahima ba za ka ji tsoron Allah akan wannan kurmar ba shine wanda ba ta magana wannan dabbar allati mallakaka Allahu iyaha wanda Allah ya baka ba za ka ji tsoron Allah kanta ba fa innahu shaka ilayya to wannan raƙumin ya kawo min ƙarar ka cewa annaka tuji'uhu kana yunwatar da shi kaga da annabi alaihi salatu wasalam na nan da jakuna da yawa sun kai ƙara Allah kuwa jakuna saboda za ga mutum ya tsoro jaki kaya ya taɗi masa jaki in ya ga ruwa ya tsaya yana cikin kishirwa kenan duka farkon tarewa ta a garin kai layin da na fara na zauna layin da nake haka kawai sai in ga yara sun masu jakunan nan sun dawo sai su fito su rika himarun alal himari haka Allah saboda in ka ga yadda suke musu wata rana ba ci ba da tarewa ba wani daga cikin su ya bi wani yaro gudu wai himarun alal himari wallahi kuma sai da daga ɗabi'a da suke wa jakunan lallai lallai na san imamun alal imam din ne to saboda haka to sai ya kai ƙara gura annabi ya ce to annabi ya ce da shi ya ga mun ƙara kana yin wata da shi wato da ibuhu kuma kana hora shi ai kun gaban da wannan akwai ɗaya ruwayar da tafiya aka yi shi kuma an zauna ana zaune kawai raƙumin ya sheko da gudu ya zo gaba annabi ya zauna sahabbai suna kallo da ya zo ya zauna sai sahabbai suka ce sai muka ga annabi ya je yana shafa bayan sa shi ma ya ce to tashi mu je mu je ka nuna mun duk sahabbai suna jin maganar raƙumi ya taho tinkis tinkis yana zuwa gaban ubangidansa sai ya tsaya ya ga annabi ya ce gashi nan sai ya ce bawan Allah wannan raƙumin ya gaya mun cewa kana wahal da shi kana kaza tun yana kankani kake amfanuwa da shi amma sai da ya girma yanzu ya zama ƙato da za ku fito kace wa mata ta shirya tukunya an dawo yanka ki za yake ya gaya mu nan take wannan balaraban kauye yace ashhadu annaka rasulullah yace na tabbatar kai annabin Allah ne yace na rantsi da Allah an yi haka yace da gani sai iyali na sai Allah ba wanda ya san wannan yace tun da ya gaya ma na yadda kai manzo ne na Allah sai musulunta to saboda haka wannan shine kuma wata rana an ya da zango ana zaune da sahabbai sai wata kurciya sai ta kaiwa ta komo sai annabi ya ya kalli kurciyar nan sai ta so cikin sahabbai ce waye kwashe mata ƴaƴanta wani sahabi ya ce ga annan yake to mayar sai ya dawo yana dawo da su sai ta zauna isa Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ka sani annabi ba rahama bane ga mutane kawai har dabbobi shi sa muke gayawa ma ɗan Umar Rai mu ba ba wai Umar Rai ba har dabbobi Rai akwai a musulunci sai dai mutum bai sani ba domin gashi akan dabba Allah ya sa wata auta akan dabba ballantana dan adam to ka ko musulmi ba za a gaya mar cewa wai kare yancin kaza kaza kaza ba don musuluncin ki yazo da shi wannan shine karshen kitabun nafaqat akwai wani abu da ne burge ne ma ya mun dadi wallahi jiya da naji shi sa nake ƙara samun karfin gwiwa a karatun da ake yi cewa alhamdulillah fa ana amfani da abubuwa ai za ku ga akwai bawan Allah da ya tambaya satin da ya wuce akan duk da za mu gama matar da akan wadda tana level 3 yanzu mutum ya ce ba zai iya daukar nauyin ko za ku iya tuna tambayar ba zai iya aka yi tambaya akan cewa me a me yawa to wallahi jiya bayan mun gama karatu a a a Huzaifatu bin Yaman sai aka yi mun albishir cewa akwai wani matashi ne ba yana zama karatu har yau ban san waye ba cewa ya sami shi ba ba wanda ya kawo issue din ya ce a je a gaya mar baiwa Allah nan a kawo har sun fitar da ramita ya biya kuɗin rijistire kaga wannan ba karamin alkhairi bane kwarai da gaske ba karamin alkhairi bane na ji daɗi sosai wallahi Allah ya saka masa da alkhairi ko ma waye Allah ya yalwata dukiyarsa Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan bayan Allah muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da sigogunsa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa bukatun na alkhairi waɗanda suka sa kasuwanci a gaba Allah ya shige musu lamarin ma'aikatan mu Allah ya riko da hannun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga al'amuran muna da kuma ubangiji da sunayen ta kyawawa da sigogunsa maɗaukaka masu taimakon addini Allah ka agaza mu waɗanda suke faranta mana ta fili da ta na koyi Allah ka faranta mu akwai bawa Allah da jiwa ya fara tsawariyar kawo gayi ko shakka babu yana fa'ida jayi Allah ya saka da alheri Allah ya agaza اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar sati mai zuwa a hakamun jana'iz kenan ko insha Allah Allah ya dace da mu ba sati mai zuwa bane a wajen